بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر أكو غوتن جماد الأولى شكر هجرة تدبور دريهدو safiyar lahadi afwan safiyar lahadi uku ga watan jumadal ula shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 27 ga watan November na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 34 cikin jirgin darussa daga littafin Jami'u Bayanul Ilmi wa Fadlihi ولفر الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري الله بنجي غفر تامسا آه الإمام الحافظ ابن عبد البر القرطبي يارس الشكرة تقريه إني لستين دا أكباين هجرة منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينا من بياني أكل لدبا دا tsare tsaren koyi ilimi na addinin musulunci a wannan littafi nashi ne albarka wanda muna amfani da nusta ta abul ashbal az-zuhairi wanda ya tace abin da ya kira da suna sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadli za mu tashi inda malin ke cewa faslun warwina an abi harun al'abadi wa sharibin haushabin ƙala kunna idza ataina aba sa'idin al-khudri radiyallahu anhu ya kulu marhaban bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ستفتح لكم الأرض ويأتيكم قوم أو قال غلمان حديثة أسنانهم يطلبون العلم ويتفقهون في الدين ويتعلمون منكم فإذا جاءوكم فعلموهم والطفوهم آه وألطفوا والطفوهم ووسعوا لهم في المجلس وفهموهم الحديث فكان أبو سعيد يقول لنا مرحبا بوصية رسول الله أمرنا رسول الله أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث مالا ياكا وانا حديث يتوروينا كما مرويت عن أبي هارون العبد daga Abu Harun al-Abadi shine Umara ibn Juwayr wanda ya rasu a shekara ta 134 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne da aka yi maganganu a kansa malaman hadisi suna raunata shi kamar yadda zaka ga al-Imam An-Nasa'i yana cewa matrukul hadith haka al-Juzjani yana cewa Abu Harun al-Abadi kadhabun muftarif makaryaci ne mai kiran ƙarya haka al-Imam Ahmad yana cewa wato laysa bi shay'in dan haka zaka ga malamai sun yi wato gangan ko akan raunata hadisin sa shi kanshi al-Imam Abu Isa Tirmidhi da ya kawo hadisin yake cewa qala aliyun wato malam aliyu dan madini ya ce qala yahya ibn sa'id kana shu'batu yudhaifu aba harun al-abadi malamin mu shu'ba yana raunata abu harun al-abadi yaje ka kawo maganganu game da shi to haka da haka al-imam al-hafiz ibn hajar da yazo a cikin at-taqrib sai yake cewa matrukun wa minhum man ittahamahu yake cewa minhum antamahu bil kadhibi sai yake cewa kuma shi'iyyun da haka mutum ne mai rauni sakit ya riga ya gama faduwa Allah ya kyauta wa shahr ibn haushab da kuma shahr ibn haushab abu sa'id ash-shami wanda yake maula ne ga asma bintu yazid al-ansariya shi shahr akwai maganganu na sabani sosai akan sa kamar yadda Sheikh Al-Albani yakan fada yace shaharu bidda'afi nishtahar ya shahara da rauni to wannan ra'ayi ne daya daga cikin ra'ayi malaman hadisi itlaqin cewa shaharu ibn haushab mai rauni ne a yadda hadisansa ba magana ce muhaqqaqa ba gaskiya eh malamai sun yi sabani mai yawa akan sa an yi rubuce rubuce akan sa kuma khulasar magana game da shi shine ana karban hadisin sa in bai saba wa thiqat ba wato zai zama hasanun ne a illam yukhalif amma ba a karba idan yi mukhalafa saboda ya samu ikhtilati a ƙarshen rayuwarsa akwai babban malami Sheikh Abdullah ibn Yusuf al-Judai ibn yusuf al-judai yana da littafi musamman mai suna al'araful musib fi bayani hali shahar bin hausha hakanan malam dr sani umar rijiyar lemo shi ma yana da bahaki na musamman akan wannan kabiyar akwai wani malami ma abin nan hatimul auni hatimul auni babban malamin hadisi ne na rayuwa yanzu shi ma yana da bahaki musamman akai so da aka itlaqin cewa ko da aka ga shahar a rawata hadisin sa wannan magana ce take dunkulalliya kuma ba ita ce ƙarshen magana ba na fata mun gane wannan wallahu a'lam to sai yake cewa wannan mutane guda biyu sun ce kunna idza ataina aba sa'id al-khudri radiyallahu anhu yaqul mun kasance idan muka je gun abu sa'id al-khudri sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna dalibai idan muka je a a wato a wurin sa koyan karatu sai ya ce mana marhaban bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai wancan ta sunan shi al-araf ne kanshi al-araf al-araf al-musib muna zuwa gurin shi Abu Sa'id sai ya ce da mu marhaban lale maraba bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maraba da ku mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana wasiya wato ya ban mana amana cewa mu kula da ku sannan sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa satuftahu lakumul ard Allah zai buɗa muku za ku yi jihadi ku ci ƙasashe da yaƙi wa ya'tikum qaumun kuma wasu mutane za su dinga zuwa wurin ku ya ku sahabbai au qala ko kuma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama ghilmanu wato wasu matasa za su zo muku hadithatun asnanuhum masu karancin shekaru za su zo ya tulubuna al-ilma za su zo wurin ku neman karatu wa yatafaqqahuna fid dini za su sa su koyi addini wa yata'allamuna minkum su koya a wurinku fa idza ja'ukum fa'allimu idan suka zo gare ku ya ku sahabbai ko ya ku malamai to ku koya musu karatu kada ku musu rowan karatu wal tafuhum kuma ku yi mu'amala da su da taushin hali al-lutuf wa wasi'u lahum fil majlis ku buda musu su samu wajen zama ku ba su dama su samu wajen zama a cikin majalisinku wa fahimuhumul haditha fahimtar da su hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa kana abu sa'id yaqulu lana marhaban bi wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zama yana mana wannan lale maraba yace sannun ku da zuwa ya ku wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar amana ya bar sautin a kula da su amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an wasi alakum fil majlisi wa an fahimakum al hadith wannan hadisi hadisi ne marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da hanyoyi akalla guda uku kamar da malamai suka ce wannan hanya da muka ji tace hanyar Abu Harun al-Abadi wadda hanya ce mai rauni kamar yadda muke gani al-Imam Tirmidhi ya fitar da ita da Ibn Majah da Abdurrazzaq as-Sanani a cikin musannaf ɗinsa da Bagawi a cikin Sharh sunna da Ibn Abi Hatim a cikin muqaddima ta Jarh wa Ta'dil hakanan kuma Tammam a cikin Fawaidut Tammam da Rama Hurmuzi a cikin Al-Muhaddis al-Fasil bain ar-rawi wal wa'i wancan littafi na na farko na musallahu din wannan is hanya ta farko kenan hanya ta biyu ita ce hanyar ainihin wato Lais ibn Abi Sulaim daga Sharu dan Haushab wanda ita kuma Ibn Wahab ya fitar da ita a cikin musnadin sa da Al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi a cikin Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adab as-sami' da kuma Abdul Ghani al-Maqdisi a cikin Kitabul Ilm su ma sun fitar da isnadi sun fitar da wannan hanya wanda ita ma isnadi ne mai rauni sai dai rauninsa bai kai wancan ba bai kai wancan rauni ba yana da dan galmi galmi in an kwatanta da wancan hanya ta uku ita ce hanyar Sa'id ibn Sulaiman al-Wasiqi wanda take tikewa zuwa ga Abu Nadra daga shi Abu Sa'id al-Khudri din wannan ita ma tamam ya fitar da ita da Abu Abdullahi da Hakim an-Naisaburi da kuma Ar-Rama Hurmuzi da Ibn Abi Hatim wannan hanyar da Hakim ya fitar da ita sai yake cewa hakim yake cewa hadha hadithun sahihun thabitun shi wannan hadisi ne sahihi tabbatacce ittifaqi shaykhaini ala al-ihtijaj bi sa'id ibn sulaiman saboda malaman da ke cikin isnadin bukhari da muslim sun yi ittifaqi akan hujja da su su ne suwaye sa'id dan sulaiman wa abbad ibn al-awwam wal jurairi wal jariri thumma thumma ihtajja muslimun bi hadithi abi nadra shi kuma abu nadra ai muslima ya hujja da hadisin sa ko da bukhari bai ba yace faqad addattu fi lahu fil musnad as-sahih ahada ashara aslan yace aina kirga hadisan shi a cikin sayo muslim har guda 11 addattu lahu fil musnad asar hadisan lil jariri wanda jariri ne ruwaito daga gare shi walam yukharrija hadha al haditha bukhari da muslim ba su tada wannan hadisin ba yace alladhi huwa awwalu hadithin fi faladi tullabil hadis wanda ya kamata a ce shine hadisi na farko da za a ambata duk za a yi magana akan falalan neman ilimin hadisi sai annabi ma yayi wasiya da daliban hadisi yace wala yu'lamu lahu illa hakim yace kuma wannan hadisi ba san wata illarsa ba fali hadha alhadith turuqun yajma'uha ahlul hadis an abi harun al-abadi an abi sa'id wa abu haruna mimman sakatu anhu yace duk da yake dai akwai hanyoyin da ake tattarawa ana ambata daga abu harun al-abadi duk da yake shi malamai suna da maganganu a kansa shine ma'anar sakatu an aka ce sai shiru a kansa wato ba su kyautu magana a kansa ba malam ya ce daga nan sai zahabi da ya zo kan wannan magana ta hakim sai ya ce ala sharɗi muslim gaskiya ne wannan isnadi ne akan sharɗin muslim wala illata la bai da illa za ka gayatul amri a ce wannan isnadi ne wanda yake hasanun insha Allah za a karɓe shi a yi aiki da shi sannan hadisin yana da wasu shawahidu guda biyu ɗaya daga abu huraira ɗayan kuma daga jabir ɗan abdullahi da ke na jabir ɗin a cikinsa akwai mutane wanda suke masu rauni kwarai akwai wani wabba ko kuma maturuki don aka haɗa dai ga baki ɗaya fil jumla za a ce wato isnadi ne ko kuma a ce magana ce take tabbatacciya ana iya a karɓe ta a yi aiki da ita saboda waɗannan tattaunawa da malamai suka yi mai tsayi akai wallahu ta'ala abin da hadisin ke karantawa a takaice shine girmama ɗaliban hadisi da tausaya musu da ba su dama da buɗaɗa musu a wajen zama da kuma yi musu mutunci da kara da kuma wannan kuma duka ana yi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace ai haka kuma a taimaka a ga yadda duk da za a yi su fahimci karatu a taimaka a ga sun fahimta saboda mene saboda sadar da ilimin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aiki ne na kiyaye addinin idan aka wayi gari babu ilimin hadisi babu masanansa babu wanda suka iya fahimtar me ke cikin ilimin hadisi to an dauki hanyar lalata addinin musulunci ke haka jihadi ne babba fahimtar da ilimin addini ta fuskar karantar da hadisai da kuma samun dalibai da za a horar da su akan ilimin hadisi kuma zaka ga malaman hadisi suna aiki da wannan wasiya tsawon zamani duk inda malaman hadisi suke zaka suna da kula da dalibai da taimaka musu da ba su dama da ba su ainihin wato kyakkyawan environment da zai ba su dama su koyi karatun saboda su kai shi gaba wa qalu kuma su malamai suna cewa min tamami alati alilmi an yakuna alalimi an yakuna mahiban wa quran bati aliltifati qalil alisharati la yaskhabu wa la yal'abu wa la yajfu wa qad qila inna hadha la yahtaju ilayhi ma ada'i mal ma alayhi ma a da'in ma alaihi wannan ma lillahi alaihi oke now ya ce malamai suna cewa min tamami alatil alim daga cikin samun cikar cewa malami ya haɗa kayan aiki ya zama highly qualified ya karantar an ya kuna mahiban ya zama yana da kwarjini wa ya zama na tsatsi batsi aliltifati wanda yake da ƙarancin jujjuyawa inda ake so ya juya wato malami kar ya zama in ya zauna ya ta waige-waige ya zama waige-waigen shi kaɗan ne ya zama focus ɗin shi akan karanta wanda yake sannan ya ce kalilal isharati wanda yake da ƙarancin nuni da hannunsa wannan nuni da muke mai ta jujjuya hannaye idan muna magana da ɗan adam ya saba to ana so malami ya karanta haka kar ya yawaita yace la yashabu kar kuma ya dinga yin ihu as-sahab shine as-siyah ya dinga kwarmato yana ihu yana karaji sannan yace wala yal'abu kar kuma ya maida majalisin karatu ya zama wajen wasa a dinga sako wasa da shiririta da zulaya da zance wanda yake yasashe a cikin karatu wala yajhu kar kuma ya zama da jafa'i wato ya zama ya iya cin mutunci jafa'i shine ya iya ya iya fada da kowa ya iya cin mutunci da cin zarafi da batanci shine jafa'i wannan halayen duka ba a san a gansu da malami ana so malami ya zama mai kwarjini ya zama natsatsi ya zama mai karancin jujjuya fuskarsa da karancin wato motsi domin hakan yana nuna cikar hankalinsa yawan mutum ya zauna ya tawaige-waige din da cewa hankalinsa ya cika sannan kuma ana so ya zama mai karancin nuni da yatsa in ba ta zama dole ba manzo Allah sallallahu alaihi yana yi ya daga yatsa idan yana hudu ba ya nuna wani ko ya nuna sama ko ya ishara da hannunsa misali ya ce kamar yadda ya ce asharu haka za wa haka za wa haka za to da babu laifi ana yi amma kai zama mutum ya zauna ba yi da aiki kai ka ce kamar yana yaren kurma ne irin nan da ake cewa sign language to haka nan kuma as-sakhab ihu da hayaniya da ƙaraji wanda za ga mutane kuma sa dauka wannan wata burgewa ce ko wani sanin salon wa'azi ko kuma wasa sanya wasa a cikin karatu sanya wasa a cikin abin nan karantawa mutum ya zama kamar wani malamin nozili malami mai karantawa ya zama kamar dan nozili wani ma har yana takawa yana rawa ana cashewa ko yana faɗa ana amsawa ko shi da alaramma suna direwa akan aya suna lallauya duk wannan ba babu shi babu shi a cikin karatu ba jama'a ba za ka taɓa ji shi a cikin karatu ba sai dai ka ji ma suka akan shi irin wannan tare da cewa kuma mutane da sunan sunna da ana yi da kuma jafa'i aljafa'u shine wato wato rashin iya mu'amala da masa'i musamman na khilaf rashin iya mu'amala da shaksiyat rashin sanin mutuncin kai shine jafai kuma mutumin da zai zama cewa duk in yazo zaman karatu to sai ya sai yayi gulma sai yayi mutunci sai ya ci mutunci sai yayi batanci sai yayi wani ma sai yayi ashar da sunan karatu to wannan duka jafai Allah ka tsare mu wa qad qila yace wasu kuma sun ce inna hadha la yuhtaju ilayhi ci duk waɗannan dinnan malami ma baya bukata zuwa ga sai ya tuna waɗannan ma'a ada'i malillahi alaihi idan ya bayar da abin da Allah ya daura mishi ni faɗan gaskiya to ko bai kiyaye waɗannan abubuwan ba a hankali za su zo su kiyaye shi za su samu gare shi ba sai yayi ba sai yayi takallufin su ba ko mun gane inda ya kiyaye faɗan gaskiya ya kiyaye bin salon magabata ya kiyaye bin sunna ya kiyaye tsayawa inda aka ce ya tsaya a bisa ƙa'idar shari'a to automatically duk waɗannan ɗabi'un za su zo gare shi wato baya buƙatar sai ya koye su da ƙarfin tsiya ina fata mun gane wannan babu shakka abin lura ne kwarai da gaske musamman a wannan zamani wanda yake zamani ne da kikitacce kamar yadda ibn mas'ud yake cewa har za a waye gari an nawa mutum ga gaskiya ga ƙarya a sa su a faranti guda biyu amma ya kalli wannan ya kalli wacce ya kasa gane wacce zai dauka a irin wannan zamanin da muke rayuwa jama'a saboda a wannan zamanin an kai ga an kai ga haka din abu da yawa da mutane suke ba su san meye asalin shi ba ba a san meye dalilin sa ba ran da wani kuma zai ce kaza ba kyau ana ji ana gani fa za a ambaci mai kyan a mutane za su ce ba su yadda ba su gaskiya ba su yadda ba ya rai a ce kaza ne ke da kyau kaza ba yi da kyau Allah shi kyauta وبلغني أن إسماعيل بن إساك قيل له لو ألفت كتابا في أدب القضاة قال وهل للقاضي أدب غير أدب الإسلام إسماعيل القاضي أكد شيء مش الله شغافة مالا mai zai hana ka rubuta mana littafi da zai bayani akan ladubban alkali da alkalanci sai ce to ai alkali bai da wasu ladubba na musamman da suka keɓance shi ladubban da suka shafe shi su ne dai ladubban da aka sani a musulunci rikon amana faɗin gaskiya mutunta mutane natsuwa da sauran aladubban da aka sani musulunci ya kawo su wajen magana wajen tattaunawa wajen yin hukunci da sauransu su ɗin ne dai da aka bai da ladubba ke ɓantattun dai ka san ladubban musulunci to shikenan ka san ladubban alƙali sun maƙala idza qada alqadi bil haqq falyaqud fi majlisihi kayfa sha'a ce in dai alƙali yayi hukunci da gaskiya to in ya ga dama ya kishin gida in ya ga dama ya zauna ya sa kafa shi akan tebur in ya ga dama ya duk abin da ya ga dama baya bukatun sai ya lazimci wani ladabi in dai yana yin gaskiya in dai yana yin adalci yace wa yamuddu rijlaihi in sha'a in ya dama ma ya zauna ya miƙe kafar shi kaza akwai sabani akan halasci miƙe kafa a majalisi ko rashin halascin sa musamman a masallaci za ga hatta bukhari yayi babi akai a cikin kitabu abin nan al-istizan ina jin ba na manta ba da wasu wurare da a cikin bukhari ya kawo magana akan wannan qadiya wa qalu malamai suka ce al-wajibu 'ala al-'alimi alla yunadhira alla yunadhira jahilan wala lajuja fa innahu yaj'alu al-munadharata zari'atan ila at-ta'allumi bighayri shukr abinda yake wajibi akan ka ya kai malami alla yunadhira jahilan kada ka yi tattauna da jahili wanda bai san irin katin da ka sani ba ka ce za ka yi muƙabala da shi ka dinga gayyatan a zo a yi muƙabala wala lajujan da mai ɗan banzan musu lajuj wanda kawai ka san musu yake ƙin gaskiya yake ɗan bid'a ne ɓatacce duk abin da za a faɗa ba zai ji ba ko masu zuciya ne wanda son zuciya ya mushi katutu a cikin ransa babu abin da za ka gaya mai ya gamsu ya riga ya rike abin da ya rike da kuma wani abin sha'awa duk masu musu ba sa wuce irin wannan matsayi ko dai jahili ne bai sani bane yake ja da kai akai kai da ka sani ha antum haula'i jalantum fi ma lakum bihi ilm fali hajatum fi ma lakum bihi ilm falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm ba sifa guda biyu kenan hajatum fi ma lakum bihi ilm shine dabi'ar yahudawa suna sane amma suke musu walimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm shine dabi'ar ɗayan bangaren na banu isra'ila sune kiristoci galibin su wasu sani bane jahilai ne to da duk wani mai musu yana da matukar wahala ya fita daga wannan babukan in dai dabi'a musu ya zama mishi dabi'a ba za ka ga ko dai jahilci ne bai sani ba ko kuma yana sana amma yana musu ne baya son gaskiya da haka ce duka baka da bukatar sai ka tattauna da su saboda mene malam yace saboda malamai suna cewa fa innahu domin dukkanin su waɗannan mutane yaj'alul munazarata zari'atan ila ta'allumi bighairi shukr zai amfani da hanyar tattaunawa da kai ne ya koyi ilimi a wurinka ba tare da ya zauna a gabanka da sunan ɗalibi ba ko ba tare da ya maka godiya Allah algata mala Allah saka da alheri ka koya mu wannan mana a cikin tattaunawa da za ku yi za ka faɗa abubuwan da bai taɓa ji ba a nan zai koye su sai ka ji ya je gaba kuma yana magana a kansu to ka koya mishi bai gode ba bai yi zama a gaban malami ba bai mutunta malanta da ilimi ba to da ka baka da bukatar sai ka tattauna da shi mun sha yin magana jama'a akan zai zo can gaba ma zai magana akan babi na musamman akan munazara wataƙila mun je can ba yin magana akai mutanenmu na yanzu wanda ake cewa ahlus sunna shedan ya musu talbisi shedan ya kirkiro mutane sabon salo da sunan wai kira zuwa ga munazara kowa zaka ci kawai ya bude baki yana gayya duk wanda ya isa yazo shi wallahi zai tattauna da kowa shi ya shirya ko kuma ya tashi ta wani har gari gari wai za a yi munazara ka rasa inda aka samu wannan abun da sunan addini kuma an je ba ka'ida za a bi ta shari'a ba ka'ida za a bi ta a fahimci me Allah yake nufi da wajadilhum billati hiya ahsan ko kuma a dauko maganganun da malamai suka fada akai ba zamu zo kan magana a cikin littafin abin asuna na ibnu abi asim zaka ji irin yanda malamai suke tsoratarwa suke jan kunnan dalibai da ahli sunna akan gujewa muqabara amma mun kuma yanzu gani muke wani abun burgewa ne wani hanyar samun daukaka ne wata hanya ce ta jihadi da kare musulunci wanda ma yace ba za a ba sai a ga ya matsoraci ne ko bai da hujja ne ko bai shirya bane kaga wannan talbisi ne daga daga shaytan Allah ya tsare mu malam yake cewa a a alwajib yace qala ayyub ibn al ibn al qirriya ahaqqun nas bil ijlali thalathatu yace mafi cancantar girmamawa cikin al'umma cikin mutane mutane uku sun fi kowa cancantar a girmama su al'ulama wal ikhwanu was sulta malamai da ƴan uwa da shugaba faman istakhaffa bil ulama'i afsada dina duk wanda yake wulakanta malamai to zai bata addinin shi shi sa ga mutane dama yanzu addinin sa ya lalace saboda ba san darajar malami ba kana iya ganin wani shekani ko wata mara kunya ma ta fito har cikin social media yana zagin malamai yana aibata su ko yace malaman nan makaryata ne ko malaman nan ba su san abin da suke dan dai kawai wani malami ya mishi wani abin da ba haka ya so ba ko ba haka ya fatan ya ji ba wata mata mai hankali wata mata akida sannan take min wata magana na yaba da hankalinta ce ita ta san cewa malaman nan malama ce malama ce yan boko tana tana tana da mukamin babba a boko ta ce ita ta sani a iya abin da ta karanta da abin da ta karanta islamiyya akwai malaman da ta ji suna magana ta san cewa wannan ba ilimi suke karantawa haka ta san cewa fira kawai suke irin labarin da suka ta ce amma abin da take tsoro shi malaman nan wani yayi magana ya karantar da wani abu Allah ya shiryatar da wani bawa ko da kwaye ta hanyarsa to da haka duk wani wanda yake taba mutuncinsu zai iya kwana ciki sai saboda suna shirye da bayin Allah suna yin wa'azi ko da suna da kurakurai in Allah ya anshi aikin nan da suka yi na shirye da bayin Allah kai baka saka kamo su aikin da kake wala na yaba wa hankalinta baka cewa malamai ba su da kuskure ko malamai ba su da tatabar za da suke amma dai malamai bai kamata su zama karan bara na zagi a cikin mutane kamar yadda misali da muka yi mun taɓa wannan misalin a wani karatu cewa ai mutum yana da iyaye kuma iyayensa ba ba ma'asumai bane kowanne mutum ya san zai yi tuna wani kuskure na mahaifinsa ko mahaifiyarsa shi wannan ya bashi dama ya ci mutuncin su bai bashi dama ba ba wai a shar'ance ba ma a mutunce bai bashi dama ba haka zai ta haƙuri yana kau da kai yana addu'a akwai mutumin da watakila baban shi dan kulab ne yana zuwa gidan karta wani baban shi manemin mata ne wani baban shi da shi ake ihu a gidan kallon kwallo wani baban shi tsohon abin nan ne dan daba ne su ne suke sara suka amma bai so ma a bada labarin wannan mugun barnar da aka san iyayen shi ita bai so a bada labari saboda yiwo da iyayen shi abun mutuntawa ne to amma me yasa zamu mai da mutuncin malamai abin abin tozartawa a taso malami gaba a yi mako guda ana cin mutunci shi kuma wani abin takaici sai kaga wai wani cin mutunci da wani malamin wai da sunan kare mutuncin wani malami sabonin tanakubi ne in dai wancan saboda shi malami ne ake kare mutuncin sa to me yasa wannan ba za ka mutunci shi ma saboda malami ne ai Hausa suna cewa uba bai fi uba ba uba bai fi uba ba idan kai kana da wani malami kana ganin mutuncin shi ba zai tafi ba to wancan da kake tabawa shi ma yana da wasu ɗaliban da suke ganin nashi ba zai su ma suna son shi haka in suka dawo maka da irin wannan abin fa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu in kana jin zafi in an zagi wani malami to su ma shi ma wancan malama kuma su jin zafi in an zagi shi inda wannan ita ce kaida ya kamata mu muna da hankali jama'a ko babu wanda yake da wato me zan ce ne wanda yake da monopoly akan shi yafi kowa iya cin mutunci ba wanda yake da nan monopoly in ka ce kai dan rashin mutunci ne to akwai irin ka waɗannan su ma kuma ba za su kyale ka ba wataƙila in ka ci mutunci wanda yake sama da kai kai ma na ƙasa da kai sai ya ci mutuncinka wannan jama'a ba ƙa'ida addini ba ce amma abin akwai takaici yadda sahan muta'alu suna ta zama akwai takaici ba dan karami ba yadda kowa yake ganin kawai yana da damar ya zagi duk wanda ya ga bai masa ba Allah shi kyauta wal ikhwan da kuma ƴan uwanka ƴan uwa na jini ƴan uwa makusanta ƴan uwa a aiki ko sana'a ƴan uwa a addini duka ƴan uwanka ba abin ka ci mutunci su bane abin girmamawa ne su was sultan da kuma shugaba to nan yana daga cikin shugaba inda gizo take yake saka mutane ba sa ganin shugaba da wani daraja ba sa ganin shugaba da wani mutunci ko abin girmamawa ne halin kuma shari'a Allah ce ce umarni da haka hadisai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa da yawa da yawa suke umarni da mutunta shugabanni a musu addu'a alkhairi ayi hakuri da zalunci su ku tutar wasu suna zalunci suna tutarwa cewa akai ayi hakuri kamar da Anas bin Malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu yi hakuri da tutarwar shugabanni yace sai muka kasa hakurin Anas ya yi itirafi don ya cike sai muslim tare cewa fa Anas yana ishara ne zuwa ga al'umma ba wai shi personally ba musamman mutanensa mutanen garin Madina lokacin da aka yi waqatul harra ana zai musharaka ba yana yana kasar yana kasar basara akai wannan yake amma ya shiga cikin damuwa saboda an kashe mishi ɗan uwa an kashe mishi dangi har sai da sahabbai suka ta mishi abin nan gaisuwa da muwasat ana nuna mishi ya hakuri da abin da ya faru ce lalle ba su hakuri ba da abin da aka ce sakura zaka shugaba cewa akai a mutunta shi a girmama shi a mai addu'a da fatan alkhairi in yayi zalunci a yi hakuri haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam dai mun ce manzo Allah muke bi to manzo Allah abin da yake kuma kana da inda ya saba haka to sai ka je ka kawo faman istakhaffa bil ulama'i afsada dinahu waman istakhaffa bil ikhwani afsada muru'atuhu duk wanda ya ci mutuncin ƴan uwansa to zai ɓata mutuncinsa in aka san baka da mutunci a idan ƴan uwanka iyaye da dangi da kawunai da sauransu ko aure ka je ma za a ce a bai fa da mutunci ma ya taɓa yi makanin uwarsa ma kaza kaga mutuncinka ya zuba wani in ka za ka shiga limanci ma wani ko a hanyar tafiya ne an da ɗaurin aure Allah sai ga wani ya fita cewa ya ce wannan da yake faɗa da da ƴan uwan shi ba yi da kirki ba duk wani rashin kirki za a ɗaura maka shi wa man istakhafa bis sultani afsada dunyahu wanda ya ci mutuncin shugaba shi kuma zai iya bata duniyarsa dan shugaban zai iya karya maka kwarin ka gaba daya wal aqilu la yastakhifu bi ahadin to ji magana magana mai mai muhimmanci yace kai fa shi mutum mai hankali ba ma ya wulakanta kowa da wanda yake da mukamin da wanda bai da shi da dan uwan da wanda yake bare da malami da wanda ba malami ba in dai kai mai hankali ne to hankalinka ya kamata ya gaya maka dan adam ba abun wulakantawa ba Allah da ya halicce shi ma yace walaqad karramna bani adam Allah ya ce ya girmama dan adam shi da ya halicce shi bai wulakanta shi ba sannan kuma duk mutum da ka ganshi yana da wata falala da Allah ya mishi daka in ka gamu da mutum sabon sabuwar fuska yi kokari ka bashi impression akan cewa ka mutunta shi kar ka wulakanta shi wajen baka san ko waye shi ba ko dan shi bai san kai waye ba ko dan yanzu kuka taba gamuwa ko kun gamu a wani yanayin da kai kake sama da shi shi yake ƙasa da kai kai ne mai office shine yazo neman alfarma kai ne malami shine dalibi kai ne officer shine farar hula kai ne mai neman aiki shine mai neman aiki kai ne mai bayarwa karka mishi wulakanci dan dan adam ne bai cancanci wulakanci ba yace qala wal aqilu ad-din shari'atu shine hankali tafarkin da yake bi shine shari'a da shari'a ta ce game da yadda ya kamata yi wal hilmu tabi'atu haƙuri da juriya shine ɗabi'a mai hankali war ra'ayul hasanu sajiyatu kikkiawan hangen nesa shine ɗabi'a mai hankali abin da ake so a gande mai hankali kenan qala abu umar wa adabul munazarati yatulu alkitabu bi dhikriha sai wata dajiya yake cewa kaga batu akan ladubban tattaunawa in aka ce za a ɗauke su a wannan littafi a ta magana a kansu ya ce littafin zai yi tsayi wa kad allafa qaumun fi adabil jadali wa adabil munazarati kutuban malamai da dama sun rubuta littafai akan ladubban tattaunawa da ladubban munazara man tala'aha wa qafa alal muradi minha wanda duk yaje karanta wannan littafai zai ga me yake nufi da su yana ishara zuwa ga galibin littafan da asha'ira suka rubuta ne وفيما ذكرناه في هذه الفصول عن السلف من جهة الآثار ما يغني ويكفي amma abinda aka ambata a cikin wannan takaddun waɗannan fasula na maganganu da athar na magabata cewa sun ce kar a yi in ma za a yi ga yadda za a yi sun ce a kula da dabi kaza to ya ishe ka ba sai karanta waɗancan dogayen zattutukan na na ƴan ilmul kalam ba yace bal ma yughni wa yushfi kai ya wadatar ma ya kusar da kai min jihati ittiba'is salaf saboda ka bi ta ya ishe ka ka bi tafarkin magabata ala tsara'iqihim wa hadiyyi sa tafarkin su da shirye su fa huwa al-ilmu wal adabu liman wuffiqa li fahmi tafarkin magabata shine ilimi mai nagarta shine kuma ladabi mai nagarta ga wanda Allah ya taimake shi fahimta tafarkin wa asanu ma ra'aytu fi adabi at-ta'allumi wat tafaqquhi fi an-nazmi ma yunsabu ila al-lu'lu'i min ar-rajz ibn abdullah yake cewa mafi kyan abinda na gani a leƙe-leƙe na da karance-karance na game da abin da aka ambata na ladubban koyon ilimi da ladubban koyon fiƙihu fin nazari a cikin waƙe ya ce mayun sabu ilal lu'ulu'i shi ne abin da ake dangantawa al lu'ulu'i minar rajazi wanda aka yi shi waƙa ce a cikin baharun rajaz ya ce minan wa baduhum yansibuhu yansibuhu ilal ma'mun wasu suna danganta wannan zance zuwa ga ma'mun sarkin banul abbas din وقد رأيت إرادة ما ذكر من ذلك لحسن yace kai ina ganin babu laifi ma in kawo wannan waka dogo waka ce saboda tana da kyau walima rajautu min an-naf'i bihi liman qala a kitabi kuma haza saboda ina fatan duk wanda ya kanta littafin nan ya ci moriyan wannan magana nafa'ana Allah wa iyyahu bihi Allah ya sa mu ci amfanin wannan da ni da ku inji ibn Abdul Bari wannan lu'lu'i da ya ambata ni na kasa gane waye al-lu'lu'i din da siya nayi iya dan kankanin bincike na dan tantance waye al-lu'lu'i wanda yake da wannan waka amma ban iya tantancewa ba saboda akwai masu suna iri haka daban-daban wanda kuma suka fada zuwa wannan tabaka daga cikin mashahurai akwai al-Hasan ibn Ziyad Abu Ali al-Lu'lu'i babban ɗaliban Abu Hanifa din nan wanda yayi alƙalanci a ƙasar Kufa wanda ya rasu a shekara ta 204 kaga shi ma wannan yayi zamani da Ma'mun daidai zamanin su kenan da gaske akwai Abu Ali Muhammad ibn Ahmada ibn Amr al-Basri al-Lu'lu'i mai riwayan sunan Abi Dawud ɗaliban Abu Dawud wannan shi kuma ya rasu a shekara ta 333 na so a cikinsu na ga tarihin wane ne wanda yake da alaƙa da waƙa ta yi ba ko kuma na ga masu kawo tarihinsu sun ambaci wani ɓangare na waƙa ko sun danganta mashi to amma gaskiya ban gani ba watakila a nan gaba za mu tsananta bincike don mu gano waye kuma su ma masu tafikin a nan ba su faɗi ba akwai kuma aban ibn usman al-lu'lu'i shi kuma mai riwaya hadisi shi kuma ya rasu shekara ta ɗari biyu daidai amma abin nan ne shi kuma ɗan shi'a ne imami ne amma yana da riwaya a hadisi amma ba a karɓar riwayoyinsa akwai kuma zakariya ibnu yahya al-lu'lu'i shi kuma ya rasu shekara ta ɗari biyu talatin duk waɗannan ana ce musu lu'lu'i lu'lu'i wallahu alam amma dai za mu iya mu tsananta bincike daga baya na san ba zai gagara ba za a gano kowane ne ke da wannan ainihin wato waka wallahu alam malam ya ce ga waka wa'lam bi anna al-ilma bit-ta'allumi wal hibga wal itqani wat tafahumi والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير وإنما المرء بأصغريه ليس, ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناذرة فرب إنسان ينال الحفظ ويريد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما هواه العالم الأديب ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد الكلب يتشي مؤجد في الحبز والرواية ليست له عما الروا حكاية وآخر يؤطي بلا اجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يهده بالك يحده بالكلب لا لا بناذره ليس بمضطر إلى قماطره فالتمس العلم وأجمل في الطلب والعلم لا يحسن إلا بالأدب والأدب النافع حسن السمت وفي كثير القول بعض المقت فكن لحسن السمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت وإن بدت بين الناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيها ناطقا فكم رأيت من عجول سابقي من غير فهم بالخطأ ناطق أذرى به ذلك في المجالس عند ذوي الألباب والتنافس وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بها ما لي بما تسأل من عنه خبر فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكم والصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن إياك والعجب بفضل بفضل رأيك إياك بالعجب والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطئك كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم السمت مع السلامة العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيت وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر فكن لما سمعته مستفهما إن أنت لم تفهم منه الكلمة القول قولان فقول تعقل وآخر تسمعه فتجهل وكل قول فله جواب يجعله الباطل يجمعه الباطل والصواب وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر لا تدفئ القول ولا ترده حتى حتى يؤديك إلى ما بعده فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه ولو يكون ولو يكون ولو يكون القول في القياس من فضة بيضاء عند الناس هذا بيتوتين بس wajen guda 30 wanda za ka ga akwai fa'idoji sosai a ciki kamar yadda ya ambata babu laifi mu ɗan biyu su kaɗan sama-sama ya ce wa alam bi annal ilma bi ta'allum ka sani da cewa shi ilimi bit ta'allumi da koyo ake yin shi inna mal ilmu bit ta'allumi kuma ne zuwa cikin hadisi wato babu gado babu da za a abu da kwalo ka kawai a kifa maka yadda ake wa memory card a zira ma kawai ka ɗiba ga baki ɗaya sai bit ta'allum yani bit tadarruj a hankali wal hifz kuma dole sai an haddace wal itiqani ka iya ka goge wat tafahumi kuma ka fahimci abu abubuwan nan guda hudu koya haddacewa ƙwarewa fahimta wanda bai hada su ba ba zai samu nasibin da yake bukata ilimi ba wal ilmu qad yurzaquhu as-sabir kuma ilimi Allah yana iya azurta shi ya ba mu mai karamin shekaru fi sinnihi a shekarun yarintan wa yuhramul kabir wani babban kuma kaga bai ci wato shi ilimi bai da alaka da yawan shekaru ko karancin su wa innamal mar'u bi asghari kimar mutum tana da alaka da wasu abubuwa ne ɗan ƙanana guda biyu a jikin shi laysa bi rijlaihi ba wai saboda girman kafarsa wala yadayhi ko kaurin hannunsa ba lisanuhu ƙananan guda biyu sune halshensa wa qalbuhul murakkab da zuciyar nan da aka aje ta a cikin jikinsa wadda take da ayyuka daban-daban shine murakkab yace fi sadrihi wadda take cikin kirjinsa wa zaka khulqun ajab khalqun ajab kaga zuciya da kake ganinta wata halitta ce mai ban mamaki da ita da halshi yace waɗannan guda biyu wato ta zuciya take kiyayewa ta haddace abin da ka sani shi kuma harshe shine zai furta wannan abin aji mai ka iya waɗannan guda biyu suke ba mutum kima shi yake cewa wa innamal mar'u bi asgharihi laysa bi rijlaihi wala yadayhi lisanuhu wa qalbuhu al-murakkabu fi sadrihi wa dhaka khalqun ajab ce wallahi kaga zuciya da kake ganin ta ko ita da ita da harshen halittu ne masu ban mamaki a cikin halittun Allah lisanuhu wal ilmu bil fahmi ce ilimi sai an tsaya an fahimta ka saurara kuma ka sa hankali ka fahimci me ake cewa wa bil mudhakara kuma sai an yi rubisha sai an ta karantawa an tabi an tabi wa darsi sannan kuma sai an zauna a gaban malami an koya wal fikra sai kuma kana da zurfin tunani kana da wato hasashe wal munazara da kuma tattaunawa wannan tattaunawa nan wato da abokan karatunka da malaminka da wanda kuka gamu da shi ku tattauna tattauna ta ilimi ta fahimta juna ba waccan munazara ta musu wadannan duka sai yayin sake koyon ilimi ma'ana in an koya maka aji kar kawai yadda muke dinnan yanzu da marufa littafi insha Allah kai mu wani mako to shi ta zaka ga sai mu rade shekara shekara mu iya komai ba amma kaga ɗan makarantar boko da suke zuwa university shekara hudu sai ga mutun ya iya so duk abin da aka koyar da su da da safe zuwa azhar za su zo su fito da yamma su yi tutorial da dare su je library su je su yi assignment su yi group discussion su yi wane ne su zauna su haddace su zauna su yi solving din problems din sai ga bayan lokaci ƙarshen semester wata uku duk sun iya wannan abubuwan ba ku ganin bambanci jama'a me yasa mu yan arabiya ba ma iyawa saboda kowa ya aje kawai shikenan sai dai ci gaba da sharholiyarsa sai Allah ya kai mu wani makon ko wani watan ko wani ko wata sabuwar daura amma da a ce duk abin da mutum zai koya zai je ya zauna ya tabi kafin mako ya dawo ya iya Allah ya ji kamar albani namu Allah ya gafarta mishi lokacin da yake raye yake mana karatu na sha faɗa wannan magana asabar lahadi din nan dole zai zai tirsasa maka yanayin cewa mako guda zaka dauke kana zaka dauka kana bibiyan ababan da aka tattauna to duk wanda koyi dinga yin irin wannan a wannan lokacin na lamunce maka a yanzu da nake muke magana nan to ya zama malami a cikin ɗalibin malam ne ya zama malam wanda ku yi zauna a lokacin sai dai kawai a je a ci kosai ɗin nan a ci taliya a kabbara idan an faɗo da abu da ya burge shi a tashi ya bugu kitar shi ya dawo wannan sai dai amani sai dai labarai cewa ai mu ne set ɗin farko na ɗaliban albani wani ma ya manta da shi an faɗi sunan shi wani ba za ka sai dai ka gan shi a tv kawai da wani ɗan wata ya farar hula shi ta ustazai amma baya cikin lissafin waɗanda suka san abin da suke a cikin ilimi sai duk abin da aka faɗa ya ce ai a gaban mu aka yi ko mu aka koya mawa da aka jama'a duk wanda ya san yana koyan ilimi da ɗalibtan ilimi ba wai shi yana saurare ne kawai don zama mala'iku su mishi inuwa kaɗai ya tsira ba ma'ana yana da manufa a ilimin a duniya to sai yayi waɗannan shi ne sai yayi muzakara sai yayi munazara sai yayi darasu a gaban malami wato sai ka bibi abin da aka karantar masail da sauransu yanzu al- alal misali yanzu a wannan karatun da muke dinnan yanzu yau dinnan ma'ambaci shahar bin haushe da cewa ga maganganu a kansa sai ka ɗauka to yanzu wannan duka tsawon satin nan zan yi bincike akan shahar ɗan haushe ka je tahzibul kamal tahzibu tahzib takribu tahzib jarh wa ta'dil ibnu abunna ibnu adiyin wane ne kai ta bincikawa to zaka ji karatun da baka taba ji a bakin kowa ba duk malaman da ka saura su yi magana a kai ba su ba za su ambaci wannan ba sai dai ganshi a cikin littafi sai kai muzakkirarka ka ka kwafa abin da zaka kwafe ka rike abin da zaka rike ka fahimci abin da zaka fahimta shikenan sai ka ga wannan to wannan mas'alar daga nan ka tsallaka take to kullum zaka samu mas'ala ɗaya biyu uku a sati da zaka yi wannan sai ga ya ɗauki maka hankali daga duk wannan rikicin da ake ai kaza ne ke trending ai kaza ne yayi goyin viral ai kaza ake yayi ana magana akan canjin kuɗi akan ƙwallon kafa akan wane ne ni wallahi sai nan nake labarin wai ashe ana yin world cup world cup ake a Qatar na san labarin tuntuna ana ta ni ban ma san an zo ana yi ba to amma da yake abin fitina ne ko kaso ko baka so ba sai ka ganshi amma kana da wasu issue ɗinka duk da haka sai ka manta ma wai da suwaye da suwaye ma ya ma abin yake sai shi karan jiya nake jin labarin ana cewa ai ana nan fa ana ta buga kwallo ta World Cup fa ci ikon Allah shi ne sai dan shiga daga to me ake ciki ne kan shi dan bare baka ba dole sai ka dan bincika ka ji wato me ake ciki ne haka ko akwai wani side story misali bi shafa abu almuhim shine idan kana da issues ɗinka da yawa da suka dame ka ko kai dan kasuwa ne ko kai manomi ne ko kai kai ko mai gadi ne kai in dai ka ɗauka wannan aikin da kake yi yana da muhimmanci ko za ka manta da kai da duk wasu shirman duniya amma rashin aiki ne kawai samu wani so kai muna wani sace wai wai me ake ciki ne yau ana neman me trending issue da wanda ya zo na gudu tabar mai shayi sai ce wai me me labarin me ake yi ne yau yana so a bashi labari sai ce ai ai an yi kaza ai an kama wani ai an saki wani ai an harba su wani shikenan daga na a fara sharhi da taliki to kaga wannan babu da aiki ko mu bi kama da ɗaliban ilimi ba ba mu kama da su ba in ya zama wannan shine shine laruran surutun duniya ga littafai nan jibge suna jiran mutane ga mas'aloli nan an an an rasa da za a yi da su iri daban-daban yace to faruba insanin yanalu hifza wa yuridu an-nassa wa yahki al-lafza zaka ga mutum Allah ya bashi rabo a kwakwalwa ta hadda yana iya kawo nassoshi ya hakaito su da lafazin su wa ma lahu fi ghairihi nasib amma ba yi da rabo a ɓangaren mene fikira da ɓangaren muzakara da ɓangaren itikani da ɓangaren fahimta mimma hawahul alimul adib abin da aka san malami ƙwararre yana da su irin yin islamiyya da sun haddace azkaru sun haddace sittuna da mi'a da wane ne da sun haddace izu talatin wani sittin amma ba su da ilimi saboda ba su da fahimta ba su da itikani ba su da ba su da muzakara wato ba tsuran haddacewa ne kaɗai ilimin ba tukuna kenan matakin farko ne ya ce wa rubba bi harsin shadidin hubbi wani ko za ka ga yana da tsananin kwaɗayi yana so ya koyi ilimi hubbi da ilmi wa zikiri shi yana so ya koyi ilimi ya koyi alkur'ani balilul kalbi amma shi kuma zuciyar ba ta da ba ta da fasaha wancan ya haddace yana da kwakwalwa hadda bai tsaya ya yi abin da ya kamata ba wannan kuma yana ta yin abin da ya kamata kuma bai da kwakwalwa sai an haɗa biyun dole sai an dace akwai kwakwalwa kuma akwai himma yadda ka san misali kasuwa ne wani ya dace yana ta kasuwanci shekara da shekaru bai dace da ya arziki ba Allah bai yi shi da arziki ba wani kuma yana shigowa ko sai ga arziki ya zo mai lokaci kankani sai kaga ya zama ogan waɗancan to haka ilimi yake sai an hada bin ka hada natural instinct din baiwar endowment da Allah ya yi maka baiwar da Allah ya yi maka da kuma kokarin iktisabu kokarin iktisabi kadai bai isa ba baiwa kaɗai wata zama sai sun haɗu duka biyu mai baiwa babu iktisabi shikenan sai a asara wannan baiwa na iktisabi kuma babu baiwa shine ta baka tausayi ta baka tausayi akwai mun karanta ran nan Arabi ibn Anas ko dalibin Imam Shafi'i wanda aka ci bai da basira amma saboda naci naci da kwarzaba dole sai da yake ilimi Shafi'i yakan koya mashi abu ɗaya so 20 kafin ya iya ma'ana a yi kamar mako ashirin ana maimaita mashi shafi ɗaya na hadda kasan kagwajen rabin shekara ke kafin ya iya hau shafi yake cewa da zan iya da na tsaga kanka da zarto na zuba maka karatun a zuba a zuba sai a koma a ɗinki saboda ya nace za ka ga ko aji ne na islamiyya ko na katabu ko wani sai baka tausayi kana malami yana son abu amma ina abin baya son shi musamman mata irin shekaru ya kama su dinnan ana ta yawo da ƴaƴa raɗe-raɗe kuma ana so a koyi karatu sai su baka tausayi idan kai malamin makaranta ne na san su malamin sir su ne malamai islamiyya sun fi mu sanin wannan mu ba ruwan mu malaman jami'a ba ruwan mu sai mu kada mutum kawai ya sai da zai shi ya jiyo in ka iya kawai ka yan baka iya ba oho kai ka jiyo ba ruwana da kin haihu ne ko mijinki ya mutu kina ta kaba kin kika jiyo ni ban da kashe shi ba yace mu'jazun fil hibzi war riwaya laysa lahu amman rawa hikaya ya zama yana da gazawa mu'jazun yana da gazawa fil hibzi wajen wajen haddacewa war riwaya ko hakaitowa laysa lahu amman rawa hikaya bai da wani abu da zai kawo daga wani bai da ilimi wa akharu na uku kuma yu'ta bil ijtihadi wani kuma zai zama natural gift ne Allah ya mishi ba tare da yayi wani kwazo na azo a gani ba sai ka kai Allah ya bashi hibzan lima qad jaa fil isnad akwai yaron da ana kanta shi ka ji hadisi an ce mimi ta ce ai na iya yana wasa ma zai bada hadda to kaga wannan shine nau'i na uku kenan wanda wa akharu yu'ta bil ijtihadi hibzan lima qad jaa fil isnad yace yahidduhu bil qalbi la bi nadri yana riƙewa da zuciya ba wai dan ya kalla a takarda ba laysa bi mutarrin ila qimatiri bai buƙatar takardun irin su Imam Shafi wanda suke da abin da ake cewa retentive memory ana samun su a cikin mutane burjik duk wanda yake hulɗa da ɗalibai ya san wannan wanda zaka kwalwar shi kawai yadda ka san madubi take haka take ganin abu sai ka kuma irin waɗannan galibin su sai ka kuma sai su ki kulawa da abu su ta wasa su ta shashanci in ba sa a kai ba sai a asarar su ko su wani layi can daban dan Allah bai hada mutum komai shi kuma wancan kaga da himma basirar bata kai ta wannan ba basirar shi bata kai ba amma fa ni na sha faɗan wannan cewa mai himma ya fi cin more himmarsa fiye da bai basira in kowa ya tsaye abin da mai himma ya fi cin moriya fiye da mai basira ya dinga ya dinga ruduwa da basirarsa to da galibin masu basira irin wannan suna rubuwa cewa ai ni ba sai na karanta ba ni da an karanta kawai na iya to ta na kawai sai ya ji basiran nan tunda kuma tana diminish tana yana shekaru na tafiya rayuwa na ƙara faɗi basira tana takaituwa tana takaituwa har sai ya zo yayi asarar ta bai ma sani ba ko kuma ta daskare saboda kamar kamar wato kamar me zamu ce ne kaman kaman abinci ne da faffe wanda yake da dumi ko ka ci shi da duminsa ko kuma ka bar shi har ya sanyi kaga in ya sanyi ba zai kai lafiyar sanda yake dinga ko kuma har ya kwana har ya rike zaka basira take ko ka ci mure ta sanda take ko kuma ta lalace shi yasa zaka ga mun shaji a tarihin malamai wasu waɗanda wani ne ma zai discoverin wannan ɗalibin ko wannan yaron na da basira da an yi kokari za a ci moriyarta shafi'i imam Muhammad ibn al-Shawkani imam an-Nawawi da ire-iren su har wasu ma da ƙyar iyayensu za su haƙura su ba da su ce wannan a ba da shi ya tafi makaranta a sadaukar da shi za a ci moriyarsa kuma duniya ya ci moriyar tasa to da haka sai wannan yana da kyau kenan malamai da masu karantarwa su zama suna da wato zurfin tunani wajen fahimtar abubuwa da kuma yadda za su ma'amalace suna ganin bari mu saurara na saboda kudin lokaci sai mu tashi a baiti da yake cewa faltamisul ilma wa ajmil talab wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله